biyar, wanda kuma yau ɗin yana daidai da ashirin da tara kalandar turawa watan albashi shekara ta da hudu. yau za mu tashi arraddu ala hadhihi at-tasawwurat al-batila idan ba manta ba darasin mu da ya gabata mun yi wato manhaji na alkitabu was sunna akan mafhumu kalimatur rabb yadda alqur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka bayyana mana suka faɗa mana me ake nufi da ar-rabb da kuma yadda kalmar in an sa mata alif da lam da ma'arifa to ba a jingina ta ga kowa sai ga Allah subhanahu wata'ala babu dama wani a jingina masa kalmar rabbu sai idan ya zamanto ba a yi idafa kamar a ce rabbul dari rabbul manzili rabbul farsi shi kuma ubangiji ana masa dukkan biyu ana ce masa ar-rabbu akan kuma ce masa rabbu bil idafa ce rabbul alamin rabbul ka'aba da makamantansu sai kuma darasin ya sake biyowa da akwai kuma mafhum na kalmar ar-rabb a tasawurat da waɗanda suke ba musulmai ba ko kuma ma waɗanda ma suke furta musuluncin yadda suke wa kalmar arrabu mummunar fahimta to sai kuma Allah subhanahu wata'ala cikin wannan darasin namu zai yi raddi ga wayancan a tasawwuratul batila sai malam yace kad raddallahu haqiqa Allah yayi raddi ala hadhihi tasawwuratul batila akan wayannan a tasawwurat munana na barna to Allah ya yi musu raddi jami'an gaba ɗayansu bai ma ya ci da abin da zai zo. Radda ala ubadatul asnam Ubangiji ya yi raddi akan masu bautar gumaka ta yadda su suka ɗauki waɗannan gumakan nasu da matsayin wasu abubuwa ne da ba su suke da iko ba, amma suna kusantar da su ko kuma suna zama ne a matsayi na wasu abubuwa daban waɗanda su kuma waɗannan abubuwan da waɗannan abubuwan suke zama a madadinsu su ne suke da ikon tasarrufi ba waɗannan abubuwan da ake bautawa ba kamar yadda muka ji a darasin da ya gabata to ubangiji ya musu raddi bi qaulihi da fadin sa Allah ya ce afara'aytumul lata wal uzza shin baka ga lata da uzza ba ku bani labarin lata da uzza waɗannan dukkan su gumaka ne waɗanda larabawa a jahiliya suke bauta musu sai Allah ya ce wa manata thalithatal ukhra da manata ta uku wata daban kenan waɗannan gumaka ne wanda a jahiliya larabawa suke bauta musu suke girmama su ba wai babu waɗansu gumaka ba banda lata da uzza da manata akwai wasu gumaka masu yawa a unguwanni a garuruwa amma abinda qur'ani yake nuna maka waɗannan guda uku su ne ashar su suka fi bayyana su suka fi sanuwa a wancan lokaci ana girmama su matukar girmamawa shi yasa ma an rawaito daga mus'ab dan gidan sa'ad bin abi waqas yace babansa ya bashi labari cewar farko farkon musulunci wata rana shi sa'ad bin abi waqas mun sani yana daga cikin asharatul mubashirin bil janna kuma shi kawu ne ma nawa na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mana dan uwan mahaifiyar manzan Allah ne tunda manzan Allah har ma yakan yi wato girmama shi a majalisa yakan yi mar wasa annabi yakan nuna shi ce ni ga kawuna waye yake da kawu irin nawa kaga wannan girmamawa ne da bashi matsayi kuma yana daga cikin asharatul mubashirin bil janna mutane goma da aka musu bishara da aljanna ta harcan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to mus'ab ɗansa an rawaito daga gare shi yace babansa ya bashi labari cewar farko farkon musulunci wata rana shi mus'ab a shi sa'ad bin abi waqas din sai ya rantse da lata da uzza to da ya rantse da lata da uzza mutanen da suke tare da shi ashabuhu kenan suka ce kulta bisa ma kulta tir da wannan rantsuwar da kai ka rantse da wani abu ba Allah ba hajaran kana rantsuwa da abin da ke dutse ko wani abu daban to shi kuma sai ya tafi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa zakartu zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai in gaya wa manzon Allah mai tsira da amincin Allah abin da ya faru fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace da shi qul la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir summa fuf sannan kai tofi an shimalika hagun dinka salatan sau uku summa ta'awwad billahi sannan ka nemi tsari a wurin Allah mina shaidanin rajim daga shaidan jefaffe sun la tu'i sannan karka saki ma'anar wannan yadda za mu fahimci yadda suke girmama lata da uzza a wancan zamanin hatta an fahimci musulunci ma an yi imani tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma akwai sauran burbushin ganin girman lata da uzza a zukatan wasu to shi yasa ba wai babu ababen bauta bane a'a ita lata da uzza ana girmama su ne a wancan lokaci shi yasa Allah ce afara aitumul lata wal uzza baka ga lata da uzza ba wa manata da kuma gunkin shi ma na manata as-salisatal ukhra wata ta uku daban wa ma'ana al-aya ma'anar wannan aya kama qala al-qurtubi kama da imam al-qurtubi ya faɗa afara'aytum hadhihi al-aliha shin baka ga waɗannan ababan bauta din ba shin waɗannan ababan bautar anfa'at suna amfanarwa ne aw darrat ko suna cirwa cutarwa ne hatta takuna shuraka lillahi ta'ala har aka sanya su suka kasance abokanan tarayya ga Allah maɗaukakin sarki wahal dafa'at an nafsiha shin ta iya tunkuɗe wa kanta shin ta iya tunkuɗe wa kanta ita lata ita uzza ta iya tunkuɗe wa kanta shine ma haɓamaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu lokacin da manzon Allah mai tsira da amincin Allah da sahabbansa suka rusa su radiyallahu anhum Allah madaukaki yarda da su wa hadamuha suka kuma rushe guraben da ake bautar su domin lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fatahu makka annabi da ya fatahu makka yana makka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi mai tsira da amincin Allah sai ya aiki Khalid bin Walid zuwa ga Uzza Khalid dan Walid ya tafi sai ya je ya rusa Uzza a wata riwaya aka ce ya tafi ya je ya rusa wato gine-ginen da aka yi wa Uzzan da rufin da aka mata sai ya je ya rusa sai ya dawo ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ma sana'ata shay'an ai ba kai komai ba ya Khalid irji ka koma sai ya koma sai ya samu an yi wani ha'id wani gini wanda aka kewaye sannan ya je ya samu akwai hajabatuha masu tsaranta ya je ya samu suna kiranta kamar yadda ake kiran Allah uzza uzza uzza uzza ya isa kanta ya rusa tukunna ya dawo zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai manzon Allah mai tsira da amincin Allah ya aiki Aliyu dan Abi Talib zuwa ga lata ita ma aka je aka rusa ta to waɗannan ababen bauta lata da uzza shin lokacin da aka zo rusa su sun iya amfanar da kansu su tunkuɗe wa kansu kar a rusa su to in ba su hana a kansu ba ta yaya za su amfanar da waninsu shine imamu kurɗabi ya fassara wannan abu wa ƙala ta'ala allah maɗaukakin sarki ya ce watlu alaihim Allah ya ce ka karanta a gare su ai Allah yana gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah yana gaya wa manzon Allah cewar manzon Allah ya karanta wa al'umarsa labarin annabi Ibrahim alaihi salam da kuma yadda tawakkalin annabi Ibrahim yake da yadda bautar Allah ikhlasi na annabi Ibrahim yake da yadda kuma barranta daga bautar wani Allah take a wurin annabi Ibrahim sai Allah ya ce watlu alaihim ka karanta a gare su ya Muhammad naba Ibrahim labarin annabi Ibrahim iz qala liqaumihi yayin da ya ce wa mutanensa iz qala li abihi yayin da ya ce wa babansa wa qaumihi da mutanensa ma ta'buduna ai ma hadhihi al-asnamu allati ta'buduna me waɗannan gumakan da kuke bautar su qalu sai suka ce na'budu asnama muna bautar gumaka ne fa nazallu laha akifin kuma muna zawwama muna zama muna musu bauta ai muqimi da alaiha abidina muna zama a karkashin su muna dawama wurin yi musu bauta sai annabi ibrahim alaihi salam sai ya tambaye su kala sai ya ce hal yasma'unakum iz tad'un shin suna jin ku suna iya sauraron ku iz tad'una yayin da kuke kiran su aw yanfa'unakum ko kuma shin suna iya amfanar ku in kuka nemi wani abin amfani a wure su aw yadurruna ko kuma in ba ku bauta musu ba suna iya cutar da ku da wani abu qalu su ma sai suka ansa suka ce bal ba sa ɗayan waɗannan abubuwa ba sa ji kuma ba sa amfanarwa kuma ba sa cutarwa amma abin da ya sa muke musu bal wajadna aba ana kazalika yafaluna mu mun samu iyayenmu ne da ubanninmu kazalika kamar yadda muke nan yafaluna su ma haka suke aikatawa suke bauta musu kenan mu mun zo mun samu muna yin abin da iyayenmu suke yi ne sai malam ya ce kad wafaqu to su ma sun amince ma'ana an daidaita da su ala anna hadhihi al-asnam akan cewar waɗannan gumaka la tasma'u ba ta ji la tasma'u du'a ba ta jin kira in an kiraye su wala tanfa'u ba ta amfanarwa wala tadurru ba ta cutarwa wa inna ma abaduha su dai suna bautatta ne ta qalilan li abaihim koyi da iyayensu amma ba wai dan waɗannan suna da wani amfani ba ba dan za su cutar da su in ba su yi bautar ba a'a su ma haka samu iyayensu suke yi sai malam yace wata qalilu shi ko koyi hujjatun batilatu ai mummunar hujja ne ba hujja bane dan ka zo ka samu iyayenka suna abu kai ma ka ci gaba da yi sai kuma ka ɗora wannan samun iyaye suna yi a matsayin shine hujjar da yasa kake yi ai bata ne to haka mutanen mu suke a yanzu abinda mutanenmu suke yi da yawa na da sunan addini wanda babu faɗar Allah babu faɗar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innama hujjatuhum hujjarsu kawai idan su'ilu yayin da aka tambaye su wajadina aba ana kazalika yafaluna haka muka samu iyayenmu suna aikatawa in an tambaye su za su ce to tun da can akan bata ake yanzu tun da can kaza tun da can kaza tun da can kaza a hujja a addini ita ce qala Allah qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala sahaba domin su yardaddu ne ba za su faɗa ba sai abin da annabi ya faɗa su yardaddu ne a wurin Allah da manzansa amma in ba haka ba to in mutum ya ce ai na samu garinmu ko al'adarmu ko ƙasarmu ko yankinmu ai haka ake yi to wannan ba addini bane Allah ka tsare mu wa radda ala man abada al-kawakib kuma haka ubangiji yayi raddi ga masu bautar taurari wash-shamsa wal-qamar kuma yayi raddi ga masu bautar wato rana da wata bi kaulihi da fadin sa shi Allah din Allah ya ce wash-shamsa wal-qamara rana da wata wan nujuma da taurari musakharatin bi amrihi horarru ne da umarnin Allah nizamin da suke bi tsarin da suke bi fitowar da suke yi a Allah maɗaukakin sarki ya ce wa shamsa wal kamara da'ibai ne ai tutur suke baka taba ganin lokacin da babu su ba a wani gurin Allah ya ce ya tulubuhu hasisan kowa yana neman dan uwansa sari'an da gaggawa in wannan ya zo sai wannan ya tafi in ba wannan akwai wannan in ba wannan da wannan in ba ka ganin wata to rana ta tafi in ka daina ganin wata to rana za ta zo to waɗannan abubuwa musakharatin da umar hore su Allah yayi da umarninsa ma'ana tafiyar da suke yin nan nizamin da suke bin nan ba su suka tsara wa kansu ba umarnin Allah subhanahu wata'ala suke bi wannan yana cikin suratul a'raf wa bi qawlihi da fadin sa Allah ya ce wa min ayatihi yana daga ayoyi nasa na ubangiji addalatu wanda take nuni ala qudratihi a bisa ikonsa wa wahdaniyatihi da kadaitakarsa al-lailu wan nahar dare da rana wash-shamsu wal qamaru rana da wata sai Allah ce to duk da haka la tasjudu lish-shamsi kada ku sujada ga rana wala lil qamari kada ku sujada ga wata wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna ku sujada ga Allah wanda ya halicce su in kuntum in kun kasance iyahu ta'buduna gare shi kuke yin bauta in kai mamakin rana tana haska duniya ko ina glob daya kai akwai irin glob din Allah ai ya kamata mai tunani ya gane akwai girma na ubangiji glob daya ya haska duniya gaba ɗayanta in kai baka ganinta a yanzu hakan nan a duniya akwai gunda suna ganin rana yanzu haka su bata faɗi musu ba kai yanzu ka shiga dare akwai gurin da kuma rana gurinsu ya juya ita suna ganinta a yanzu haka bata faɗi ba la abu ɗaya gulob ɗaya yana haska duniya gaba ɗayanta wata in ya fito yana haska duniya gaba ɗayansa wallahi wannan akwai ikon Allah a cikinsa da haka Allah ce to kar ku ga girman wata kar ku ga girman rana in za ku yi mamakin girman su ma da wato abin mamakin su to ga girman wanda ya halicce su ga girman wanda ya yi su suratul fusilat wa radda Allah kuma ubangiji yayi raddi ala man abada al mala'ikata akan waɗanda suke bautawa mala'iku wal masiha da annabi Isa alaihi salam ala annahum cewar su mala'iku da annabi Isa waladullahi ‘ya'yan Allah ne, bi kaulihi ta'ala da faɗin Allah ce, mattakazallahu min walade. Allah bai riƙi wani ɗa ba, wa ma kana ma'ahu min ilahi, kuma babu wani abin bauta tare da shi, sai ce, idan laza haba kullu ilahi, inda akwai wani abin bauta tare da shi, da kowane mai halitta ya tafi ma kalaka da abin da ya halitta. wala ala ba'dhum ala ba'd kuma da tashin su ya nemi daukaka akan sashi kamar yadda masu mulkin duniya suke yi inda akwai wani ba Allah ba da sai an samu nizamin da zai canja wallahi da akwai wani abin bauta ba Allah ba kai ma ka san yadda masu mulki biyu suke in suka haɗu dole sai an samu abin da zai canja wani in ya zo sai ya rushe ko kuma ya ce shi ranarsa ba irin wannan ba ce ko watansa ba irin wannan ba ne ko damunarsa ba irin wannan ba ce ko raninsa ba irin wannan ba ne kai hatta halittunmu na mutane wani sai ya bambanta nasa da na wannan saboda a gane wannan halittar ta wane ne wannan halittar ta kaza ne to amma zaman su ala nizamin wahidi yana nuna kuma suna da ubangiji guda ɗaya wanda ya tsara su ɗaya wanda ya tsara su guda ɗaya tak babu wani in ba shi ba wa lam yalid wa bi qawlihi da kuma faɗin sa lam yalid a a wa bi qawlihi an la yakunu lahu waladun Allah ya ce ta yaya da zai kasance a gare shi a cikin suratul an'am da Allah ya ce farkon aya Allah ce badi'us samawati wal ardi ko Allah shine badi'u ai mubda'u shine ya kagi ya fari halittar samai da kasai ba wanda ya riga shi ba na wani ya gani ba sai Allah ce badi'u samawati wal ardi shine makagin halittar samai da kasai ka dubi yadda ya sama dubi yadda ya kasa to in ko shi yayi su anna yakunu lahu walad ta yaya da zai kasance a gare shi walam takul lahu sahiba alhali ba shi da mata wa khalaqa kulla shay'in karshen ayar sai Allah ce kuma shi ya halicci komai wa huwa bi kulli shay'in alim kuma shi masani ne akan komai dukkan wannan yana nuna maka yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya yi raddi in ka ce Allah yana da ɗa to ubangiji ya ma raddi an hakan dan me ake bukatar sa dan dan yazo ya taimake ka ne ko ya ma wani abu ko kuma zuriyar ka ta tabbata sannan Allah subhanahu wata'ala ya yi raddi cewar dan nan ba a samun sa sai da mata ko to Allah ba shi da mata ta yaya zai samu da ta yaya zai samu da duk duniya ba namijin da yake da da ba shi da mata ubangiji yayin da zamu kaga wurin halitta ne Allah ya halitta annabi Adamu ba uwa ba uba da yazo halittar Hawwa'u matar annabi Adamu sai ya halicce ta akwai bangaren uba ba uwa da yazo halittar annabi Isa dan Maryama sai ya halicce shi akwai uwa ba uba amma wurin mu mutane mu samar sai Allah ya kore ba wani namiji a duniya kaf da kace yana da da alhali ba shi da mata babu shi babu hatta annabi adamu ƴaƴansa sai da matarsa hawa'u ya same su da haka Allah madaukakin sarki ce to shi Allah din ta yaya zai samu da walam takul lahu sahiba alhali ba shi da mata to duka waɗannan raddi ne Allah ya yi waɗannan wato a tasawwuratul batila in mutum ya ce Allah yana da da Allah ya musu raddi waɗanda suke bauta wa taurari da rana da wata Allah ya musu raddi cewar waɗannan ai musakharatin ma bi amrihi shine ma yi su shi ya hore su al-faslu thalith fasali na uku shi kuma wannan fasali zai magana ne al-kaun in an ce al-kaun ko mun tsallake wani abu okay wa bi kaulihi da faɗin lam yalid bai haifa ba shi Allah walam yulad ko ba haife shi ba walam yakul lahu kufuwan ahad kuma babu wani tamka ai abokin tarayya a gare shi babu suratul ikhlas al-fasl thalith fasali na uku shi kuma fasali na uku zai nuna ma al-kaun ba ma wai dan adam da aka halice shi ba a'a al-kaun halitta gaba ɗayanta da kake ganin nan in an ce al-kaun shine duk abin da kake ganin sa kasantacce Allah ya yi shi shi yake kira alkau sama ƙasa rana wata aljani mala'ika dutse waye dabba duk sunansu alkau to dukkan alkau halittu da Allah ya yi nan sai Allah gaya maka to malam ya ce maka wa fitaratu akwai kuma fitarar da aka ɗora wannan halittar da aka yi fi khudu'in walan kaskantar da kai wa ta'atu lillahi da yiwa Allah da'a fere in kai ne baka ganewa ko kuma baka san shi yadda yake wa Allah da'a ba amma in ka ga bishiya ta san yadda take wa Allah tasbihi ta san yadda take wa Allah sujjada ta san yadda take gode mana in ka ga tsuntsu ya san yadda yake wa Allah sujjada ya san yadda yake wa Allah kaskantar da kansa ga Allah kai yadda yake malama sun ce yadda yake kaiwa kukansa ko bukatarsa yadda zaka daga hannu ka roki Allah ka sanar da shi bukatarka Allah ya masa ya, ya halicce shi da in ya shiga matsala ya san yadda yake kira Allah haka wannan hazal kawon to suna kaskantar da kai kuma suna tawadi'u ga Allah subhanahu wa ta'ala sai ce inna jami'al kawn lalle dukkan alkawn halittar nan da kake gani bi sama'ihi saman wa ardihi da ƙasa wa aflakihi da sansani in an ce san aflak shine abin da baya sama baya ƙasa shine aflak wa kawakibihi da taurarinsa wa dawabihi da dabbobinsa wa shajarihi da kuma bishiyoyi nau'i kala-kala ga sunan irin na wani kasar ba shine irin na wani kasar ba irin na wani kasar ba shine irin na wani kasar ba wa madarihi da abin da shi kuma jimad ne dutse ne waye waye waye waye waye haka wa barrihi da abin da ke tudu wa baharihi da abin da ke kogi wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa jinnihi da aljanunsa wa insihi da mutanansa kulluhu dukkan waɗannan wallahi sadi'un lillahi suna kaskantar da kansu ga Allah muti'un li amrihi al-kauni kuma suna miƙa wuya suna yin da'a ga umarnin Allah al-kauni akwai umarnin Allah al-kauni umarnin da da shi aka halicci abin da aka halitta mun fahimta Allah ya maka umarni amma umarnin da shi aka halicce ka da shi ka tashi dolan ka tilas ɗinka ka bi wannan umarnin ba za ka isa canja shi ba a yanzu ɗauki misali in ka ci abinci kai kashi za ka yi ko ba za ka yi ba eh to a canja ma system ko wanda kake gani misali a ce gashi saboda shugaban kasar Amerika ne ko kuma mai kuɗi ne a duniya sai a kai shi wani asibiti sai a ce an dakatar yanzu shi an canja shi baya yin kashi a'a fita ma ake kasar waje dan aika shi sai ga mutum ya tafi asibiti dan a nema mar fitsari wannan cewar in ka sha ruwa sai ka yi fitsari in ka ci sai ka yi kashi umarni ne alkauni na Allah kuma dole ya kaɗa a kansa ko kana so ko ba ka so sai kai da'a ko kana so ko ba ka so sai kai da'a shi yasa Allah ce wa'annan din suna yin da'a ga Allah kuma umarnin alkauni kala ta'ala Allah ya ce walahu a gare shi ne aslama man fi samawati wal ardi ai man fi samawati wal ardi wadanda suke cikin sammai da kasai ga Allah gaba ɗayan su suka mika wuya ɗau'an a bisa san ransu wa karhan da ki sai ka bi Allah ɗau'an aukar hal akwai umarnin da kake bin sa ɗau'an mai imani musulmi umarni da Allah subhanahu wata'ala yake maka kai sallah kai azumi kai hajji kai zakka ka bi iyaye kai sadaka ka karanta alqur'ani ka sadar da zumunta ka yi kaza kar kai kaza kake bin umarnin wannan umarni ne da Allah madaukakin sarki ya maka to akwai kuma umarni alkauni da kai da wanda yake kafiri ma dole sai kun yi da'a in ma kafiri ya ce ba zan ba Allah ne sallah ba to akwai kuma umarnin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi alkauni wanda da shi Allah ya halice shi dole sai ya da'a a kansa kage yanzu ko ci da sha umarni ne alkauni dole sai ka ci dole sai ka sha dole sai ka yi numfashi dole sai ka yi kaza duka wa'annan umarni ne ubangiji ya halicci halitta a kansa ba kuma wanda ya sai canja wa kansa shi sai Allah ya ce wa kala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce bal lahu ma fi samawati wal ardi nasa ne abin da ke cikin sammai da kasai kullum kuma dukkan su lahu gare shi ne kanitu da suke kaskantar da kansu a wani guri Allah madaukakin sarki ya ce walillahi ga Allah ne yasjudu ma fi samawati wa ma fil ardi ga Allah ne suke yin sujjada wa waɗanda suke cikin sammai da waɗanda suke cikin ƙasai min dabbatin na kowace irin dabba addabu addabatu kullu ma yadubu fil ardi duk abin da yake tafiya a bayan kasa kawai mutum ne aljani ne tsuntsu ne kiyashi ne kwari ne dabbobin daji ne matukar kana dunduko ka taka kasa kai tafiya kai ake kira dabbatun to gare shi ne suke yin sujjada wal mala'ikatu haka mala'iku wahum su mala'iku la yastakbiruna ba sa ma girman kai wajen yi wa Allah sujjada ai la yunkiruna ba sa kyama ba sa kyama Allah ya ce lan yastankifa almasihu an yakuna abdan lillahi sai Allah ya ce walal malaikatul muqarrabun su ma ba sa kyamar sama su zama bayi ne na Allah subhanahu wataala a cikin suratul nahl a wani guri Allah madaukakin sarki ya ce alam tara shin baka gani ba annallaha lalle Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi suna sujjada ga Allah a wanda suke cikin sammai da abin da suke cikin kasai wa shamsu da rana wal kamaru da wata wan nujumu da taurari wal jibalu da duwatsu wa shajaru da bishiyoyi wad dawabu da dabbobi wa kathirun minan nas ga wani abu saboda su waɗancan sujjada su ga auna kauniya ce shi yasa Allah bai tace ba bai ce wasu daga cikin dabbobi ba wasu daga cikin duwatsu ba wasu daga cikin taurari ba a su da shi aka halicce su alkawali ba sa kuma wato kaucewa da Allah ya zo mutane sai Allah ce wa kasirun minan nas da kuma da yawa daga cikin mutane kenan akwai waɗanda kuma ba sa yi ga Allah mai sujjada ta mai sujjada ta umarnin da aka ba su ba alkawali ba walillahi ai ga Allah ne yasjudu yake sujjada man fi samawati waɗanda suke cikin sammai wal ardi da kasai ɗau'an suna so wa karhan ko suna ki wa zilaluhum da inuwoyinsu ma suna sujjada ga Allah bil guduwi safiya wal asali da maraice suna yin sujjada ga Allah Allah madaukakin sarki ina ganin cikin suratul an'am ko Allah ya ce awalam yarau shin ba su gani ba ila ma khalaqa Allahu min shay'in zuwa ga abin da Allah ya halitta na komai ya tafayyu zilalu ya tafayyu zilaluhu 'anil yamini was-shama'ili sujadan lillahi wa hum dakhirun Allah ya ce awalam yarau ba su gani ba ila ma khalaqa Allahu zuwa ga abin da Allah ya halitta min shay'in na komai duk abin da aka Allah ya halitta na komai sai Allah ce ya tafayya zilaluhu to inuwarsa tana motsawa anil yamini was shama'ili hagun da dama sujjadan lillahi to wannan juyawa hagun din da in rana ta fito ka je ka tsaya gobe ka ga inuwarka a wani gefe take idan kuma rana ta tafi za ta faɗi ka tsaya ka gani a wani gefe take wannan juyawar da inuwa take dama da hagu sujjadan lillahi sujjada inuwar take yi ga Allah wa hum dakiruna kuma suna kaskantar da kai gare shi suna kaskantattu ashe kenan Allah madaukakin sarki yayi komai da Allah ya halitta to ya masa nau'in yadda yake bauta masa yadda yake kaskantar da kai buwa gare shi fa kullu hadhihi alka'inat dukkan waɗannan abubuwa kasantattu wal awalim da kuma waɗanda suke halittattu in an ce ka'inat yana nuna kamar abubuwan da jima'at ba su da rai su kuma wayannan kamar mu dabbobi mala'iku da sauransu to munqadatul lillahi khadi'atul lisallani suna mika wuya ga Allah subhanahu wata'ala suna jawuwa zuwa gare shi kuma suna kaskantar da kai ga ikonsa tajari dukkan abubuwa suna tafiya ne wafqu iradatihi daidai da abin da yaso ba abin da yake fita daga tsarin yadda Allah ya dora shi babu shi babu shi suna tafiya ne wafqa iradatihi daidai da me da abin da yadda Allah ya so din wado a amrihi da kuma da'a ga umarninsa ma'ana bin umarninsa jawuwa zuwa ga umarninsa la yasta'sa alaihi minha shay'un ba sa kaucewa daga gare shi da wani abu su kauce ko su bauɗe daga ga Allah abin da umarnin da Allah ko tsarin da Allah ya auje su su bauɗe a'a taqumi bi bi waza'ifaha kowane abu yana tsayuwa da aikin da Allah ya ɗora shi rana tana aikinta wata yana aikinsa taurari suna aikinsa komai Allah ya ɗora shi a bisa wani tsari kuma tsarin ba zai kauce ba kai yanzu wani abu ne kake ganin za a halicce sai a ce inji ne an kunna shi sai a ce ya fara aiki da shekara miliyan da yana yi kuma a cikin shekara miliyan ɗayan nan ba a mar sabis ba a mar juye ba a mar gyara ba a mar komai tun da aka halitta shi kuma bai saba ba ko agogo ne in ya tsufa sai ya fara lattin minti ɗaya ko ya fara rage rabin minti kai da kanka ma in ka ɗaga sai ka ƙara minti ɗayan da kanka domin ka san yana rage minti ɗaya ko ko mota ce in ta daɗe ta daɗe ta daɗe sai a ce yanzu tana sha to haka mutum ma yake in ya dade ya dade ya dade ya dade ya dade ya dade in kamar magana sai ta ce ka ka fada mar da karfi baya ji ko kuma me me ta mun shi da kansa saboda jin yanzu ya fara tafiya ko kuma in ka fara nisa sai ga karatu ma ya kasa gilas in ba ya gan shi da malmal haka baya gani kyakkyawa to amma to dubi rana da wata mungu tun lokacin da ubangiji ya halicce su suke tafiya suke dawowa ba su fasa ba su daina ba ai waɗanda suke da ilimi irin na abubuwan nan ya kamata a ce waɗannan abubuwa sun sa su sun girmama Allah da haka Allah madaukakin sarki ya ce wa tu'addi la ta'ijaha kuma tana bada abin da aka halice ta dan shi shine ma'ana tana bayar da natijarta bi nizamin daqiqin da wani tsari mai ban sha'awa wa tunazzaha khaliquha kuma tana tsarkake mahaliccinta anin naqasi daga tawaya wal ajazi da gajiyawa wal aibu da aibi kala ta'ala Allah madaukaki yace tusabbihu lahu tusabbihu lahu samawati sab'u sammai bakwai gaba ɗaya suna tasbihi ga Allah wal ardu kasai bakwai gaba ɗaya suna tasbihi ga Allah wa man fihinna da kuma waɗanda suke cikin su sai Allah ce wa in min shay'in babu wani abu illa yusabbihu bihamdihi face yana tasbihi tare da gode ubangijinsa walakin sai dai la tafqahuna tasbihahum ko ne ba ku iya fahimtar tasbihansu amma dai suna tasbihi ga Allah ko dutse ka gani yana tasbihi ga Allah ya jibalu awubi ma'ahu wa tayra ko Allah ce wal qad atina dawuda minna fadla ko Allah ce hakika mun bawa annabi dawuda falala daga gare mu sai Allah ce ya jibalu ya ku duwatsu awubi ma'ahu ku yi tasbihi tare da shi wa tsayir da tsuntsaye su ma suna tasbihi tare da annabi dawuda in annabi dawuda yana tasbihi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar dutsen da yake gefen sa annabi dawuda yana jin tasbihin sa kuma mu zamani ya zo mana da kimiyya ilimi na kimiyya ya sa mun yarda da duk irin waɗannan abubuwa saboda ga abubuwa nan waɗanda da kafin ilimin zamani baka san ma yanzu irin waves nan da ake faɗa transverse waves da waye din nan duba cikin su muke ta yawo ba a cikin su waves ne a cikin su muke ta garauniya kuma irin waɗannan ɗaukan sauti yanzu muna yi ga sabiya yana ɗauka ko to in a saudi arabia ma wani yake yana gani to ina wai da ta jona nan zuwa saudi arabia ai babu to amma me suke ɗaukar waɗannan abubuwa wasu sinadarai ne allah ya yi su su suke ɗauka in suka ɗauka su ɗan fara a cikin wani abu shi ma ya mika zuwa wani abu haka Allah ya yi kafin ilimi na kimiyya ya zo ba mu san akwai wa'annan waves ɗin ba amma kimiyya ta zo ta ce akwai waves kenan da Allah zai ba da wani ilimin kuma du to da za a ji maganar dutse Allah ne bai bayar ba amma Allah sai ba wa bawansa annabi Dawuda yace ku yi tasbihi tare da shi in kuna tasbihi yana jin ku kuna jin sa sai Allah ya ce me fa hadhihi al makhluqat daka dukkan waɗannan ababan halitta samituha wa natiquha waɗanda ba sa magana ba sa furici da waɗanda suke furici wa hayyaha wa mayyitaha rayayyun su da matattun su kulluha dukkan su mudhi'atul lillahi masu da'a ne ga Allah munqadatun li amrihi al-kauni kuma suna mika wuya zuwa ga umarninsa kasantacce ma'ana na halitta na dole wa kulluha kuma dukkan su tunazzahu Allah suna tsarkake Allah anin naqais daga tawaya wal uyub da aibi bi lisanil hal aw bi lisanil hal wa lisanil maqal da lisan ma'ana ce lisanil hal shine a aikace in an ce lisanul maqal a takaice fassararsa shine furici a yanzu shi yasa bahaushe yake cewa kana iya cewa baka yarda ba nika cikin na ce ban yarda ba ne sai a ce ka ce baka yarda wannan ai aikin ka nuna baka yarda ba nan bai yarda ba bil lisanil hal wanda kuma ya buɗi baki ya ce bai yarda ba kenan bai yarda ba bil lisanil maqal ko kenan ki kamar waɗanda suka ki ba su gaskata lahira ba sai aka samu mutum duk abin da aka ce in an je lahira za a samu wahala za a samu azabar ubangiji ba za a haɗu da gafararsa ba sai mutum yana aikatawa sai ya ce ya ƙaryata alƙiyama a ni ka ji na ce na ƙaryata a ka ƙaryata la bilisanil hal la bilisanil maqal an gane to don haka dukkan su fa kullama fa kullama to sai malam yace duk lokacin da tadabburul aqil mai hankali ya lura hadhihi al makhluqati da wayannan ababan halitta da Allah ya halitta alima zai gane annaha khuliqat bil haqqi wal haqqi an halice su ne dan gaskiya an halice su da gaskiya kuma dan gaskiya ma'ana Allah ya halicce su kuma da wata manufa manufar ita ce su ma suna bautarsa ko da baka sani ba wa annaha kuma lalle wa'annan abubuwan halitta musakharatun an sore su laysa laha tadbirun wa lasti'sa'in an amri mudabbiriha wallahi bata isa ba tai wani tsari ko ta bauɗe daga umarnin wanda ya shirya ta Allah madaukakin sarki ko da abubuwa da suke yi yanzu ka dubi kanya tana da lokaci ko ba ta da lokaci tun da ka tashi kake yaro kaga kanya ta yi ba a lokacinta ba eh wate ba me yasa akwai lokacin da Allah ya tsara mata lokacin da take yi sai kaga abubuwa guda biyu iri da yanzu dubu shinkafa dubu alkama wanda bai san su ba ma an ka kai shi jeji ba zai iya gane ganyen shinkafa da ganyen alkama ba ko to ɗaya tana son sanyi ɗaya ba ta so ɗaya kuma zafi take so ɗaya ba ta son zafi ko an ce ita shinkafa zafi take so alkama fa sanyi take so to kowace irin alkama ka kawo haka take haka Allah ya halicce ta ya tsara mata ita ba ta son zafi sanyi take so wannan kuma ya tsara mata ita zafi take so ba ta son sanyi to kowane abu da mai hankali zaka lura zaka ga Allah ya dora shi akan wani tsari bai isa kuma kaucewa tsarin da wanda ya dora shi ya dora shi ba fal jami'u zaka dukkan halittu dai muqirruna bil khaliqi bi fitrati sun tabbatar akwai mahalicci ta hanyar halittarsu an halicce su da tsarin da suke nuna lallai akwai mahalicci kala shekul islam shekul islam ibn taymiya rahimahullah yace wa hum khadi'una mustaslimuna su masu kankantar da kai ne masu mika wuya qanituna masu kankan da kai mutsirruna kuma masu bukatuwa min wujuhin ta fuskoki da yawa minha daga ciki ilmuhum bi hajatihim wa daruratihim ilayhi duk abin da kaga Allah ya halitta to Allah ya sa musu ilimin su sanin su da bukatar su da darurar su zuwa ga Allah din subhanahu wataala yanzu kaga kai in kana da bukata zuwa ga Allah ka san yadda kake to wallahi tsuntsu ma Allah ya samar tsuntsu ma Allah subhanahu wataala ya samar in yana da bukata ko yana da wani kuka da zai kai wa mahaliccinsa to ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya tsara wa wannan tsuntsun yadda zai sai dai kai ba za ka iya fahimta ba domin kai tsarinka daban tsarinsa daban wa minha daga cikin khudu'uhum akwai kuma kaskantar da kansu wastislamihim da kuma miƙa wuyan sulima ya jari alaihim kan abin da yake gudana a kansu min aqdarihi wa mashi'atihi na kaddarar Allah ɗin da mashi'arsa kowa ya mika wuya akan yadda Allah ya tsara shi ya yarda yadda aka tsara shin nan haka yake gudana yadda aka tsara shin nan haka yake gudana kowane abu akwai yadda ubangiji ya tsara shi inda a ce wai gata ne ga yanzu ka dubi dan adam ai Allah ya tsara shi da yadda ya tsara to amma tsarin dan adam daban tsarin dabba da me daban ba ma abin mamaki ba ne a garin nan yanzu misali ka samu dokin da ya wani mutumin gata ok wannan yace suna da yawa ma dawaki ma za ka ce ko za ka iya samun wani doki ya fi wani mutum gata amma mai dokin bai isa ya cire dokin daga mai ba daga fitarar da Allah ya ɗora shi ba shi dokin dole bakinsa zai sa a cikin abinci ba zai sa hannu ya ɗauko ya ci ba akwai tsarin da Allah ya ɗora shi ko mun gatarsa haka zai ko mun gatarsa kuma dokin nan ciyawa ba a kawo mar shi kuma ɗan adam Allah bai ɗora shi akan haka ba ya ɗora shi da akwai tsarin da yadda yake ci abinci sannan kuma akwai abincin da ba naka ba don haka kowanne akwai abin da Ubangiji ya ɗora shi kuma yana gudana akan kaddarar da Allah ya dora shi da kuma mashi'ar da Allah ya so shi akan ta wa minha daga ciki du'a'uhum akwai kuma addu'a su iyahu ga Allah din inda al-ittirar yayin da suke da bukata zuwa gare shi amma kai ba za ka sanya suke ba wal mu'min shi mu'mini yakhda'u li amri rabbih taw'an yana kaskantar da kai ne ga umarnin ubangijinsa bisa yana so duba yadda asuba take shi mumini daga inda ya ji ladan ya ce as-salatu khairun minan nawm gaggawa ma yake ya tashi kuma da a ce wata kaddara za ta sa ya wayi gari bai samu sallar asuba ba sai kaga ya in yana jin takaici baya jin daɗi saboda bai tashi yayi wata ibada wanda ya yarda tana da falala tana da alkhairi ba to tashin da yake ya miƙa wuyan nan ko to shi yana yi ne ga Allah mai ɗau'an ko a cikin jin daɗi yake ba tilasta shi bane wa kazalika haka kuma lima ya qadiruhu alaihi min al-masa'ib abinda Allah din ya kaddara akan shi mumini na wasu jarrabobi to fa innahu yaf'alu indaha duk lokacin da wata jarraba ta same shi yana aikatawa yayin da jarraba ta zo ma umira bihi abinda aka umarce shi da shi min sabari na hakuri wa ghairihi da wani sa tawan kuma a bisa ransa yana so fa huwa muslimun lillahi tawan da haka shi musulmi yana mika wuya ne ga Allah a bisa ransa yana so qadi'an lahu tawan yana mai kaskantar da kai gare shi tawan yana mai so wal kafiru amma shi kuma kafiri yakhda'u li amri rabbih al-kawni yana mika wuya ne ga umarnin ubangijinsa al-kawni kaga duk sanyin nan da ake ciki to akwai umarnin ubangiji kai yanzu nace in an ce as-salatu khairun minan nawmi kana iya tashi sai ka fita a barko ko amma shi kafiri fa ba ruwansa da wannan umarnin to amma fitsari zai iya tashin sa ko ya kake gani zai bar bargon ko zai ya kan gado to dole ya bi umarnin Allah alkauni ko yana so yanzu ko baya so sai ya bi wannan umarnin sai ya tashi shi yasa malam yace ma wal khafiru shi kuma kafiri ya khada'u yana kaskantar da kansa li amri rabbih alkauni ga umarnin ubangijinsa alkauni wa sujudil kha'inat sujjada kuma ta alkha'inat almaqsudu bihil khudu' wanda ita ake nufi da kaskantar da kai wasujudu kulli shay'in kai sujjadar kowane abu dai bi hasbihi da gurgudan yadda Allah ya dora mara yake ne sujudu to sujjada ce yunasibuhu wanda ta dace da shi wa yatadammanu al-khudu'u lir-rabbi kuma tana hado ta tattaro kaskantar da kai ne ga ubangiji wa tasbihu kulli shay'in kuma kowane irin abu tasbihin kowane abu shi ma bi haqqi bi hasbihi gurgudan yadda Allah ya sa mara yake tasbihi ne haqiqatan la mujazan da haka in ka ji an ce tsuntsu yana tasbihi akwai hakikanin tasbihi ba wai mujazi bane wa qala shaykhul islam ibn taymiya babban malamin musulunci ibn taymiya yace rahimahullahu ta'ala ala qawlihi ta'ala da yana fassara fadin Allah madaukaki afa ghayra dinillahi shin yanzu wani addinin Allah ne ya buguna suke fata walahu ashi alhali a gare shi ne aslama man fi samawati wal ardi suka miƙa wuya wanda suke cikin sammai da kasai tawan suna masu so wa karhan suna masu ki wa ilayhi kuma zuwa gare shi ne yurja'una ake mayar da su kala sai ibn taymiya ce fa zakara subhanahu shi Allah madaukakin sarki mai sarki ya ambaci cewa islamul kha'inat miƙa wuyar abubuwa kasantattu ɗau'an wa karhan ɗau'an ne wa karhan لأن المخلوقات جميعها domin dukkan ababen halitta gaba ɗayan su muta'abbidatun lahu suna ibada ne ga Allah at-ta'abbudu tam kuma cikakkiyar ibada sawa'an daidai ne aqarra al-muqirru bidhalik am ankarahu mai tabbatarwa ya tabbatar ko ya inkari dole dai dukkan halittu suna bauta ga Allah wahum kuma su mudinuna lahu suna yin addini ga Allah din mudabbir mudabbaruna irin yadda aka tsara musu fahum muslimuna lahu da ka su masu miƙa wuya ne gare shi ɗau'an wa karha wa laysa li ahadin bai yiwuwa ga wani daga cikin ababen halitta min al makhluqati kurujin ya fita amma sha'ahu wa qaddarahu ya fita cikin abin da Allah ya tsara mar ya kaddara mar wa qadahu ya hukunta mar wala haula wala quwwata illa billahi wa huwa rabbul alamin shine ubangijin halittu wa malikuhum shine mamallakin su yusarrifuhum yana jijjiya su kaifa yasha'u yadda yaso wa huwa khaliquhum shine mahalicci su kulluhum gaba ɗayan su wa bari'uhum kuma shine wanda ya samar da su wa musawwiruhum kuma shine ya suranta su wa kullu ma suwahu duk wani wanda ba shi ba fa huwa marbubun shi abin reno ne ma'ana abin halitta ne masnu'un aikata shi akai mafturun kuma an kagi halittarsa ne faqirun shi mai bukata ne ai muhtajun yana da bukatar ruwa ga Allah mu'abbadun kuma an sa shi yayi bauta makahurun ta dole wa huwa subhanahu al-wahidul qahhar Allah ne matsalakaki shine makaɗaikaci mai rinjaye alkhaliqul bari'ul musawwir kuma shine mahalicci shine mai sayarwa ma'ana mai kagarwa wanda ya samar da abubuwa al-musawwir kuma shine ya suranta komai duka duk dai malam har yanzu yana maganar arrabu ne da yadda kuma bayi suke da yadda Allah subhanahu wata'ala ya halicci halittu akan bautarsa babu wani abin da yake na bautar Allah wanda Allah madaukakin sarki ko kaki ko kaso akwai tsarin da Allah ya halitta ya tsara ma wanda zaka bauta mar kuma dole ka sai kai in ba kai ba ma sai ka nema yanzu mun tashi anan din nan kowa ya tafi gida abinda kowa yake so shine bacci ko ba ma wanda yake fatan abin da zai je hana shi baccin in baccin yake yi wa ma yake tafi asibiti wani likita sai kwana na biyu bana bacci kada kanka saboda Allah ya halicce ka da me da baccin kuma dolan ka ka yi shi in baka yi shi bane ma ake da matsala sai ka nemo shi subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik abinda muka faɗa daidai muna fatan Allah madaukakin sarki ya haɗa mu cikin ladansa abinda muka yi kuskure kuma muna fatan Allah madaukakin sarki ya gafarta mana sannan kamar da aka yi ta sanarwa cewa insha Allah ranar biyu uku da hudu ga wata muna da samina ta jiha ko wanda za a gabatar da ita a garin Bauchi wanda an saba yi dukkan shekara shekara akan ba wa mutane wato maluma da almajirai topic su je su yi bincike a kai sai su rubuta takarda kuma za a yi shi biyu uku hudu biyar a hudu ga wannan wata na february mai zuwa mu wannan karamar hukuma ta katagun muna da yawan mutanen da muke so a ce sun je wannan samina din shi ya sama muka yi kwamiti su zagaya domin a samu abin da za a yi wa mutane rajista da kuma abin da za a sa mai a motoci in ya samu don tafiya ita wannan samina